المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا إخوة الإسلام إن رمضان سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر فمن كان محسنا فليحمد الله ومن كان محسنا فليحمد الله وليسأل الله القبول فإن الله جل وعلا لا يضيء أجر من أحسن عملا أيها الإخوة ومن كان مسيئا فليتب إلى الله فالأذر قبل الموت مقبول والله يحب التوابين قال حسن البصري رحمه الله ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك وهناك أنشد وهناك من أنشد من الشعراء يقول تمر بنا الأيام تتري وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى وما زائل هذا الشبيب الذي القدر وما زائل هذا المشيب المكدرا يا سبحان الله يقول وهب بن الوراد الذي كان أحدا كان أحد من الأباد وأحد من رواة الحديث الذي رأى قوما يضحكون في يوم العيد فقال إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا في الشاكرين وإن كانوا لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين وعن حسن قال إن الله جعل شهر رمضان مضمرا لخلقه يستبقون فيه بطاعته يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتكلف آخرون فتابوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللائب الضاحك في يوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون وهناك من قال أنشد شعرا من الشعراء الذي قال فيها صلى المسلي لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أيها الناس فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات صلوا وسلم على رسول الله أما بعد أيها الناس أيها الناس اعلموا أنكم صمتم رمضان فقد مضى رمضان فقد مضى رمضان فليس هناك أحد الذي سيرى رمضان الآخر إلا من رحم ربك اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أيها الناس أين من كان إذا صام صام الصام أين من كان إذا صام الصام الصيام وإذا قام استقام في القيام أحسن الإسلام والله ثم رحلوا بسلام ما بقي إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال, وصال وإذا قام أعجب بقيامه وكان سلف الصالح أيها الناس يجتهدون في إتمام العمل ثم ثم يهتمون بقبوله ويخافون من من رده وهؤلاء الذين يقول الله فيهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم اجعلنا منهم أيها الناس وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمال لها لصعيد أيها الناس قضى بعد السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان ثم يدعون ستة أشهر أن يتقبل منهم وخرج عمر بن عبد العزيز يوم العيد فقال في خطبته أيها الناس إنكم صمتم ثلاث أشهر يوما وكنتم ثلاثين ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم كان بعض السلف يظهر عليهم الحزن لا سيما يوم العيد فيقال له إنه يوم فرح وسرور فيقول والله صدقتم أيها الناس والله صدقتم أيها الناس والله صدقتم أيها الناس ثم يقول ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل عملا أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم له فسبحان الله وقال عبد العزيز بن أبي الرواد أدركتهم يجتهدون في عمل الصالح فإذا فعلوا وقع عليهم اللهم أيقبل منهم أم لا واعلموا عباد الله أن المؤمن الصادق حاله بعد رمضان كحاله أثناء رمضان يجتهدون في استمرار الطاعة والدوامة على الخيرات وتلاوة القرآن لأنه لم يكن يعبد رمضان بل يعبد رب رمضان إنه لم يكن يعبد رمضان بل كان يعبد رب رمضان فيا سبحان الله بل كان يعبد رب رمضان ورب ورب رمضان وهو رب الشهور كلها لا إله إلا الله أيها الناس a gurguza a cikin kutubar da zan takaita a yau wato kutuba ce da take da alaka bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da yabo a gare shi da salati da sallamawa ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wanda shine mafi girma a zunzurutun isar da sako shine mafi shahara a cikin annabawa mafi shahara a cikin mala'iku mafi shahara a cikin samman bakwai da kasai da babu abin halitta da take kyakkyawa abin kauna a wurin Allah sama da shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa aminci da tsira na'am nace ayyuhan nas baya ku al'umma lalle mu sani shi watan ramadan wani wata ne da ya riga ya gabata ramadan kamar kasuwa ce ranar kasuwa ranar cin idi ranar da ake baza koli ranar da ake kasuwanci rana ce ta kasuwa shine ramadan ranar da kowa ke baza zunzurutun bajintarsa don kasuwanci ana bazawa ne aiki domin mai don mai zundar riba to ramadan ya gabata kuma kasuwa ce da ta riga ta tsayu bayan ta gama tsuwa sai ta watsi to ta watsi wani yana komawa da riba wani yana komawa da asara wani yana komawa ya siyar da kaya ya sa kudi aljihu kuma ya ci riba a cikin kasuwar ɗansa ne ya yi kudin wani yana komawa kuma bai sai da komai bai koma haka kawai ba lada ba alhaki haka ya koma gida da bakin cikin wahalar kasuwa to wannan shine misalin ramadan suqun qama falamasta qamat infaddat kasuwa ce da ta tsayu bayan ta kare ta watsa ita ce ramadan akwai wanda ya tsaya cikin ramadan tun daga farkon ramadan yake tsayuwar dare baya gushewa yana wannan tsayuwar daren wallahi billahi lazim yana karatun qur'ani yana tilawar alqur'ani baya gushewa yana zumunci yana ciyarwa ba dare ba rana la ilaha illallah ramadan din ya kare Allah ba shi ladan sa Allah ka sa mu na ciki akwai wanda ya tsayu a ramadan yayi tilawar qur'ani yayi tsayuwar dare yayi tahajjudi yayi dukkanin alkhairi gaba daya an wayi gari an ba shi ladan a bayan ramadan Allah ya rushe ladan me ya jawo rushe ladan harcansa bayan ramadan maza ya kunu badun ramadan menene cancanta bayan Allah bayan ramadan kame harce daga ambata irin ibadan da aka aikata yana daga cikin ɗabi'u manya da ya cancanta ɗan bayan su aikata na faɗa a cikin kutuba bayan Allah magabata sun zan wato ashaddu wato ashaddu hazran wato sun kasance mafiya zunzurutun tsoro da taka tsantsan musamman ma ba aiki ne dame su ba wallahi karban aiki suna tsoron barazana ga wurin karban aiki sama da yin aiki na faɗa a cikin kutuba bayan Allah lalle ku sani ramadan ta kasuwa ce wanda ya ce nasara a cikinta ya ci Allah ka sa muna ciki wanda ya tabe a cikinta ya tabe malaika cewa duk wanda ya kasance mai ya kyautata a cikin ramadan to ya roki Allah ya karba daga gare shi domin me Allah baya tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki a ta alqur'ani fa inna Allah la yudhi'u ajra man hasana amalan bayan Allah mu sani wanda ya munanta a cikin Ramadan bai aiki ba kuma ya bibiye shi da sabo kar ya sani kar ya zubar da makamansa wurin roƙon gafara wurin Allah Allah zai karbe shi Allah yana bukatar sa don me ubangiji ta'ala yana karban tuba yafi son mai tuba ma wani sa'in sama da wanda ya aikata aiki an tabbai dan ibnu qayyim al-jawzi Allah ya gafarta masa wato Allah ya gafarta masa yace ban san ansar ba shi ma ya tambayi dan taymiya dan taymiya Allah ya gafarta masa shi ma ya bada ansar menene wannan yake cewa rubba ablu rubba wato rubba amil da yawa daga wanda ya aikata aiki zai waye gari ba shi da komai a cikin aikinsa kyakkyawan aiki aikata aiki masa sanadiyar shiga wuta yace da yawa daga wanda ya aikata mummunan aiki mummunan aiki masa sanadiyar shiga aljanna yace kaife kunu zalika ya shek ya haka zai kasance wannan ya aikata kyakkyawan aiki ya shiga wuta wannan ya aikata mummuna ya masa sanadiyar shiga aljanna ya haka ya kasance dan taimiyar ba da amsa ya ce ga dalili na farko akwai da yawa wanda zai aikata aiki wala ya zalo tafakkaru bi ba zai gushe ba ya tamanna ala Allah yana buri yana gori a Allah na aikata wa Allah kaza na yi tsayuwar dare a dare na yi tsayuwar Qur'ani na karanta kaza a dare mu za a gaya wa ibada na yi wa Allah kaza na ba zai gushe ba yana ambatawa har sai Allah ya goge aikinsa gaba daya Allah ya linda masa zuzurutun zinubai zinubin da ba ba fir'auna ba ma saboda gori kai ya ce wani sai masani da ya shiga wuta haka ɗa'a ce ta kai shi wuta ya ce akwai wanda zai aikata kuskure wala ya zalu wato yandam ba zai gushe ba yana nadama a cikin zuciyarsa yankasir zuciyarsa tana karyewa yana tsorita yana firgita yana koma zuwa ga Allah zuciyarsa tana jin ta tuba don akwai hadisi ingantacce manzon Allah ke cewa annadamatu tauba in bakinka bai ce Allah na tuba ma zuciyarka in ta ce ta tuba ta yi nadama Allah ya karba ba zai gushe ba zuciyarsa tana kare har Allah sai ya ce na karba maka bawa na Allah ya goge zunubansa ya kai shi aljanna ba tare da ya tuba ba zuciyarsa ne kawai ta yana dama saboda bayan Allah na faɗa a kutuba daga cikin mawakan jahiliyya akwai da suka faɗo ta kalmomi suka ce tamurru bin al'ayyamu tattara wa innama ka sani bawan Allah kwanaki yadda Ramadan ni ban taba ganin Ramadan da ya gudu ba irin wannan kai ka ce a mafarki yace ka kalli kwanakin Ramadan yadda suke guduwa guduwa ɗaya kwanaki yana bin kwanaki wai an ƙara ramadan har an ɗora kwanaki har an shigo sati to wannan ba komai ba ne musaku ilal ajali wal ainu tanzuru idan mai biyu muna kallo ake kora mu zuwa ga mutuwar mu ne wallahi idan mu biyu ake kora mu zuwa ga mutuwa abin da ya ban tsoro shine yau ranar juma'a a ranar da ake cewa ranar asabat jajibere lahadi za a yi sallah ina gabatar da wato lacca a cikin famon santaral sai aka wuce da gawar wani bawan Allah je an yi sallar isha da shi an yi ashiyan da shi lafiyarsa kalau ya kwanta aka zo aka wuce da gawarsa wai kwanansa ya kare la ilaha illallah to ashe wato musaqu ila al-ajali ne wal ainu tanzuru ana kora mu zuwa ga ajalin mu ne idan mu yana kallo saboda haka wa'azi ne a gare mu wannan ramadan da ya gabata malaika cewa fala aidun zaka shababul ladzi mada wallahi wa'anan wannan kuruce da take jikinka wannan kuruce da ta kasance da a jikinka datta wanda suke cikin masallacin nan shekara 80 90 na'am shekara 60 na'am wallahi da matasa ne masu bakin gashi kafin gashin ma da ba gashin yace wannan kuruciyar da ta wuce maka wallahi ba ta dawowa sannan wala za'ilun hadal mashibul muqaddar ai al mashibul muqaddar wa ma za'ilun wannan furfura da ta fito maka ta ma alama ka tsufa ko ka fara manyanta wallahi ba ta cirewa ba ta gushewa ba ta gushewa a jikin kanka in ka mata dayin a banza in ka mata fenti a banza in ka san mata lalle a banza in ka cige ta daga asalin tsatsanta ta fita gaba ɗaya a jikinka a banza don wallahi sai ta fito wannan alama ce ta kwanan ka ya kare bayan Allah saboda ka wannan Ramadan abin da yake nuna mana kenan akwai wahab ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'u tabi'in ne ya daga cikin malamai sai ibn mubarak ya ga wasu mutane suna dariya suna farin ciki a ranar idi aka tambaye shi aka ce me yasa suke dariya suke farin ciki a idi ba ba ba ba to bude baki sai ke cewa idan waɗannan mutane in kana ha'ula'i wato tuqbala minhum siyamuhum fama hadha fi'lu shakirin idan wannan abin da suke aikatawa suna dariya ana tashewa a filin idi idan wannan suna da yakinin Allah ya karba musu azumin su ne to wannan dariya da suke ba irin aikin masu godiyar Allah bane dan ba a godewa Allah da dariya yace wa idza lam wa idza lam yutaqabbal minhum siyamuhum fama hadha fi'lu khaifin duk lokacin da waɗannan ba wannan nan idan suna da yakinin an azumin su ba an saba bane suke dariya to wannan ba aiki masu tsoron Allah bane ya kamata wanda tsoron Allah ya zama ya canja aiki malamai na faɗa a cikin kutuba lalle Allah ta'ala ya sanya watan Ramadan ya boye ladan karban aikin Ramadan a bayinsa mun yi aiki shatta wani yayi tsayuwar dare yayi karatun Qur'ani yayi shatta anwa min al-ibadat ayyuka da dama na ibada Allah sai ya boye karban aikin me yasa malaika cewa yayi haka ne dan me yastabquna fihi bi ta'atihi ila ila mardati saboda mutane su yi gaggawa su yi rige rige wurin neman yardar Allah kai baka sani ba Allah ya karba ko bai karba ba to abin da ake nema kenan shi yasa Allah ya boye karban aiki ko rashin sa yace fa sabaka qaumun fafazu wasu mutane sun yi rigaye sun riga sun tafi dan sun ci nasara Allah ya karbi Allah ya karbi ibadun su yace wasu kuma sun yi jinkiri sannan sai suka tabe malamai na ambata a cikin hudu ba kar ka zama daga cikin bayan Allah da suke ibada a Ramadan bayan Ramadan ka zama daga cikin tababbu wani malami a cikin baitin larabci na ambata yace sallal musalli li amrin kana yatlubuhu za ga mutun yana sallah yayi ibada ya tare masallaci ba dare ba rana wuni yake na ibada amma lamman qadal amru la sallahu ala sama idan aka yaye masa damuwarsa ya dana ibada ya dana sallah ajiye na ga hoton a cikin social media wata mata ta riga ta manna hoton mata suna sujuda a cikin sallar tarawi sallar dare a ƙarshen ramadan ta yi ta kewaye iya mata da suke sujuda sai ta ja magana take cewa daga yau daga ramadan din nan ba ta ƙara yin zuwa ta hajjudu ba har abada in allah bai ba ta miji a wannan lokacin ba addu'ar da ta yi ta kai matsayin da yanzu za ta yi hukunci a allah idan allah bai ba ta miji ba a ramadan ramadan ɗinta na nawa ne ta ce ramadan na goma sha biyu kenan tana zuwa neman miji Allah bai bata ba daga wannan ba ta ƙara yi wa Allah ibada ba na'am akwai da suke ramadan ɗin da neman abu zai gina gida sai ya tsayuwar dare in Allah ya gina mar gidan ya daina tsayuwar daren kenan akwai wanda ke buƙatar aure in Allah ba shi matar ya daina tsayuwar daren kenan akwai wanda ke buƙatar kuɗi zai tare masallaci jallabiya ne da hula tashi ka sha hadisi ba dare ba ranar ibada yake iya bukata da yake nema a wurin Allah Allah biyamar Allah na gama da kai shi ne abinda mala yake fada wa hunaka man salla li amrin kana yatlubuhu akwai wanda yake yin sallar yake ibada a Ramadan din yayi ta ne ta saboda wani abu wata gaya wata muradi da yake da shi a ransa lokacin da falamman qada al-amru la salla wala sama lokacin da bukatar Allah ya yaye masa ita na'am sai dai na sallar ya daina azumin bi ma'ana ya daina nafilfilin ya daina ibadin ba haka salafu sali suke aikata ibada ba bayan Allah na faɗa a cikin hudu ba daga cikin mutane akwai wanda idan ya azumi sai ya rika ambatawa mutane na yi azumi azumin ya ba mu wahala amin yi ibada na yi tsayuwar dare na sauke ƙorani sai na sauke sau goma sha takwas sau ashirin kullum sai na yi sauka haka zai yada gabanin gabanin ramadan ya kare gaba ɗaya zunubi ne akan sama gaba ɗaya bayan allah mu tuba da gabanin wannan sannan magabata sun kasance suna ta kokari suna ta istihadi a rayuwarsu wurin ramadan Allah ya karba musu aiki ba yawan aiki ba sun damu da karban aiki ba yawan aiki ba an rawaito ruwa ya ingantatta alibi na abi talibin wata rana yana tafiya na cewa na'am bayin Allah na gari yace wato adraktu aqwaman Ali bin Abi Talib yace na riski wasu mutane su a kenan nake nufi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari ne a tabi'ai ya ce adaraktu aka waman na riski wasu mutane menene wato sun kasance suna da tsanani tsananin kuka akan Allah ya karɓi aikinsu sama da aikin kai a cikinsu akwai huna kamar ƙal hassan albasar ya faɗa na faɗa a kutuba yana cewa lewa alimtu annallaha na'am taqabbala minni sajadatan wahidatan la'arju liqa inda ana da yaƙini ubangiji ya karɓa min sujuda ɗaya sujuda ɗaya na samu yaƙini Allah ya karɓa mu yace wallahi zan yi fata Allah ya kashe nin hada da Allah aka tambaye shi me yasa yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah in ya karɓa aiki yana karɓa ne daga mai tsoron Allah kawai inna ma adatul hasar ne kadai Allah kawai yana karɓa daga mai tsoron Allah bayan Allah wallahi Allah ya karɓa masu juda ɗaya tafi kai kwana shekara 60 kana ibada mi fata Allah ya karɓa mana daga cikin kutuba akwai malamai suka ce salafu salih magabata sun kasance kanu yamkusuna sitata ashhurin yad'una Allah azza wa jal an yataqabbala minhum suna yin wata shidda suna addu'a Allah ka karba mana Ramadan Allah ka karba mana Ramadan wata shida si wata shida suna roƙon Allah kai su Ramadan in suka yi Ramadan sai su sake wata shida Allah ka karba mana ba da riba rana me yasa saboda me akwai a cikin suratul mu'minina yace walladina idza walladina يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم نعم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سوني ودد إن سكا تشير دوك يسو نعم أبن سي وجلة قلوبهم زوج يسو سترك بلغتا سنة صورتا ميسا شين أن كربا مسكو با كربا با ونكي نكي دشي الله كربا يكي bayan Allah ba a gori a Allah shi yasa Qur'ani ya rushe aikin wasu mutane yace mununa alayka na aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم نعم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين yace suna suna maka goriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallamu wai sun zama musulmai wai Allah har zaka bar gorin musulunci ne wai dan kai musulunci kai sallah kai ramadan har zaka yi wa Allah gorin kai ramadan ha kai tsayi wadar har zaka yi wa Allah burin kai kai tsayi wadar akwai da Allah ke halaka su da ibada da musuluncin Allah zai halaka shi da ibadar Allah zai halaka shi da tsayuwar daren Allah zai halaka shi bayan Allah mu ji tsoron Allah wallahi mu kiyaye Allah musamman akan ayyukan da muka aikata mu kiyaye Allah mu kaffa kaffa da Allah musamman a wurin karban aiki in ya karba ma ibada ɗaya wallahi ka ji daɗi sujuda ɗaya ka ji daɗi sai ka shekara kana ibada a lakin kaba ubangiji Allah bai karba ma ba sai ka fito ka bada gurasa kwaya ɗaya a wata mata ka juya baya Allah ya karba ma wannan ya saka aljanna sai ka shekara saba'in kana ibada Allah bai karmama ba sai wata rana ka fito ka ga kaya a kan titi ka cire ta ka zare ka jefar da kai ka aljanna ita kadai la ilaha illallah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayar Allah kan izarsa nakan tabbata ina rubuta a kutuba na takaita ne daga karshe akwai tarihi na bawan Allah da ake ce masa abun nawas mawaki ne daga cikin mawaka mutum ne da ya jarima irin jarimar da a yanzu ba a isa irinta ba mawaƙi ne na giya ba wanda ya waƙe giya a duniyar larabci gaba ɗaya sama da abu na wasu ya waƙe giya ya mata waƙa waƙa da za ta saka saka kwankwada mutumin da ya yi alkawari suka ɓata da budulwarsa da yake fasikanci da ita da suka ɓata ba ta neme shi ba yayyayi su daidaita ta ce an daina iskanci daga yau ya ce to baki san tsiya ba ai na gane shaidan ne raba mu da ke abun nan sai koma gida ya yi alwala kai ka ce tsayo dare zai ya kalli gabar a cikin duhu kai ka ce wuri zai abu nawas ya tsala dare sai kwada kiran shaidan ya ce ya shaidan sai da kira sau uku ka ji wani iskancin da baka taɓa yi ko to gashi yayi yace ya shedan ya shedan sai da ya sau uku yace billahi allazi la ilaha illa hu gairu idan baka daina tare da wancan fasikata ba a daren nan na ma alkawari na daina shan giya na daina waka a giya na daina zina na daina du'akin da nake yi zan koma tilawar alqur'ani a masallaci zan koma azumi ba dare ba ran na da'a Allah ina hana shan giya billahi lazi la ilaha illahu ko 6 hours ba a yi time ba a tarihi sai ga matar ta zo kofar gida tana tuba tana kunkwasa kofa tana kuka ta tuba abun nan was amma ka gane yadda Allah yake karban bawa lokacin da wannan bawan Allah ya mutu imamu shafi yana raye aka ce ka je ka masallaci ba zan yi ba ba zan yi sallah a gare shi ba a lokacin da aka zo mara wanka sai aka samu a cikin rigarsa da za a zare ya rubuta waka ta larabci ta tuba yana cewa nam rabbi in kasurat rabbi in kasurat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zama in kana la yarjuka illa muhsinun faman alladhi yarju wa yarju muznibu mali ilayka wasilatan illa ar-raja wa jamilu afwika thumma inni muslimu iya wannan ya rubuta a takaddarsa ba zai iya magana ba ma Allah ya rufe bakin amma ya rubuta tuba ya Allah zunubi na yayi yawa Allah ban san ina zan shiga ba Allah idan baka karbe ni ba baka karban aiki sai a gun mai kidarki ya Allah ni mai zunubi ne a ina zan fake a ina zan buya ya Allah ya ubangiji bani da wata hanya da zan iya zuwa zuwa gare ka mali ilaika wasilatin illa raja ba ni da wani abu a gare ka da zan iya mikawa na aiki da inke da shi a duniya illa face fata ina fata zaka mun rahama ya Allah kai ga wata siffa dan gano ya Allah zaka mun rahama da ita wa jamilu afwika Allah kyakkyawar afwarka ta kai na'am summa inni muslimu duk da haka bana shirka Allah zan je gare ka ni musulmi imamu shafi ya fashe da kuka je masalla aka ganshi a mafarki mai Allah ya kare ka yace Allah ya mun rahama sama da mutum goma a cikin garin Madina iya wannan baitin kawai inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne daga mai tsoron Allah bayan Allah bayan Ramadan mu kyautata ayyuka Allah ka karɓa mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر Allahu akbaru Allahu akbaru الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله من حمدا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر الله أكبر ربك فيه. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله